na'am to shine nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take ba da labari kan cewa wa salla rijalun qiyaman saboda haka a wannan nassi an samu na kira ga ainihin shi sahibul hal kamar yadda aka samu a waccan aya to shi yasa malamai suka ce wa ma wajab sahibul hal ba wajibi bane ya zamo na kira amma dai haka aka fi da so saboda wannan shine yafi yawa a harshen larabci sannan walante qalun haka shi hal kuma ba wajibi bane ya zama muntaki ma'ana sifadin ba lalle lalle bane dole sai ta zamo tana intiqali ma'ana wani lokaci ana iya samun ta da mutum wani lokaci kuma ana iya rasa ta wanda shi ne ba na intikali misali in ka ce ja a zaidun rakiban to sifar rakiban na ruku da ka siffanta shi da ita ai ba ko yaushe ne zaidu yake siffantuwa da hawan dabba ba akwai lokacin da za a same shi kuma ba saman dabba ko abin hawa to amma al'asulu shine an yakuna al-halu muntaqalan wannan shi ne asali ya zan shi halin ya zama muntakili zai iya cirantuwa to babu laifi idan mun samu hal ya zama sabitun wanda shi ne kishe intikali kawar fada Allah ta'ala huwal haƙƙo musaddiƙan lafazin musaddiƙan sifa ce lazima sabita gami lilhaq eh to amma kuma gashi yazo yazo hal ko ba da Allah ta'ala wa khuliqal insanu da'ifa labazin da'ifa hal amma ba muntakili bane saboda ba lokacin da zaka lalabi dan adam baka same shi da wannan raunin ba don abu ne wanda an ka halicce shi tare da shi to shi ne abinda mala yake nufi walante kalun ba wajibi ba ne hal ya zama muntakili zai iya zama wa sabiti ya zan koyaushe aka bincike wannan abu ana iya samunta kamar faɗin cewa da'autullaha sami'an da kira Allah halin kasancewarsa mai ji ko yaushe lafazin sami'an hal kaga ba lokacin da za a cewa Allah baya ci ashe kaga sami'an hal ne kuma sabitun ba muntakilun ba to shi ma wannan ya halatta amma asali shine hali ya zama muntakili ya zan siffat ba lazima ba ce ga sahibuwa ana iya samun ta wani lokaci wani lokaci ana iya samun ta kuma ta gudu shine intikali za ta ciranta daga gare shi a rasa ta wannan shine asali amma kuma ana iya samun akasin haka washtiqaqun kuma zamo wata mushtaqqa shi ma ba mi ba dole bane amma al'asulu an ya kuna alhalu ko an ta kuna alhalu mushtaƙa ne ma'anin mushtaƙa ya za an tsago ta ne daga wata kalma ba jami'a ba ce ba jami'a ba ce amma za ta iya tahowa jami'a idan ka ce ja a zaidun rakiban rakiban mushtaƙi ne min rakiba in ka ce da autullaha sami'a sami'an mushtaki ne min sami'a idan ka ce wa kulika insanu da'ifa da'ifa mushtaqun ne min da'ufa to wannan shine asali to shi ma ana iya samun abin ya zo ya akasa sai wani lokaci hal din ya zo ba mushtaki ba ya zama ya zama jamidi kamar bada Allah ta'ala famalakum fil munafiqina fi'ataini fi'ataini hali amma muawwali muawwali ma'anarsa fil munafiqina mutafarriqina ko mukhtalifina me yasa kuke sassabawa game da sha'anin munafukai wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza ku yi ittifaki akan abu ɗaya ba abu wanda yake guda ɗaya ko kuma ja'a rajulun wahadahu mutum ya zo ja'a rajulun karimun wahadahu wani mutum mai falala mai karamci ya zo shi kadai wahadahu hali kuma jamidi ne ba mushtaki ba ne don baka cewa wahadahu ga yadda an ka cago shi shi ba a ciro shi daga wani abu ba ko? to amma shi ma menene mu'awwali ne ma'anarsa ja a rajulun karimun munfaridan ko kuma fanfero subatin me ma'anar subatin ai mutafarriqina ku fita kuna masu rarrabuwa wasu su fito ta can wasu su fito ta nan wasu su fito ta nan shine ma'anar subatin to subata anan hali muawwali ana tawilin sadami hmm? da muftariqina ko mutafarriqina to shi ne abinda malam yake nufi a nan washtiƙaƙun mana ba dole ba ne hal da'iman sai ya zama mustaki zai iya zama wa jami'in kamar yadda aka ba da misali sai ce bal ba haka ba galab shi ne galibi shi ne firin jaye a harshen larabci in kana karanta larabci za ka ga hal da ke tahowa duka za ka ga mustaki ne muntakili ne ba sabitun ba ne ba jami'in ba ne to wannan shine abin da ya shafi al halu ko to sai at tamyiz yanzu mun san al hal ya shi yasa zaka ga malaman nahwu kusan wuri ɗaya suke kawo su don da at tamyiz da al hal sun so kama da juna amma kuma suna da bambanci wanda za mu ji bambancin insha Allah ta'ala amma idan an ce at tamyiz shine mi me ake nufi da at-tamyiz fil lugha at-tafriq eh famtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun eh gashi da qur'ani abamci wannan go eh shine ware wani abu daga wani abu shine rarrabewa at-tafriq hadha fil lugha amma a istilahi na malaman nahau idan an ce at-tamyiz to shine yace muna insib ala-tamyiz ma tadammana ma'ana min insib kai nasaba ala-tamyiz bisa ga tamyizi amma ha me zaka wa nasaba ma tadammana ma'ana min abin sunan da yake yana ɗauke da ma'anan min inda za a ɗauke shi a kawo min ma'ana za ta fito lafiya lau sai ce kuma allazi sunan da yake a ta ya zo mu bayyana don shi bayani a kan zati bambancin alhal da attamiz shi alhal yakan zo don ya yi bayanin sifa sifar abokinsa shi kuma at-tamyiz yakan zo don shi bayanin zati karan kansa ba sifa ba abu ne wanda aka rufe shi kwata-kwata ma baka san shi ba to an batun tamyizi sai ya fito maka shi a fili sai ka gane ga abin da ake nufi shi kuma halla ma ka riga ka san shi kawai dai wata sifa ce da ya siffantu da ita ta fuskar aikin ita ce ta zo sai ya maka bayani to shi ma dole ne a yi mai nasaba shi yasa yace insib kai nasaba ala tamyizi bisa ga tamyizi ma tabammana sunan da yake ya kunshi ma'ana min akwai ma'anan min tare da shi allazi ata mubayyana dubara mu ji sauran sharuɗan nakiratan ata mubayyanan nakiratan kuma yazo halin nakira shi ma at-tamyizu hmm dole ya zamo mi nakira ko sannan sharaɗinsa na gaba rafi'atal ibhami kuma ya zanta ɗauke marufi ko abin da an ka rufi misali ka ce ishtaraitu ishirina shatan shatan tamizi ne nami na ishirina to za mu ga cewa duk ya cika waɗannan sharuɗa shatan dai suna ne shatan dai mansubi ne shatan dai yana da ma'anan min domin takadirin zancen ishtaraitu min ishirina shatan na sai akuya daga ashirin shine ma'anar eh eh sun ce shine ma'anar takadirin zancen ishtaraitu min ishirina shatan wasu haka suka ce ko kuma a ishtaraitu eh asharata bakaratan ashara bakaratan ishtaraitu ashara asharata bakaratan na sai shanu nawa goma to takadirinsa ishtaraitu min asharatin bakaratan to shi ne ma'anar min saboda haka da shatan da bakaratan dukkaninsu sukan zo ne don su yi bayanin ma'anan min wadda min ɗin ita ta yi bayanin abin da aka ɓoye yanzu da cewa ɗaya kai ishtaraitu ishirina na sai ashirin to ashirin nan zai iya ɗauka ashirin na kaji zai ɗauka ashirin na sutura zai ɗauka ashirin gidaje zai ɗauka ashirin motoci amma sai ka ce shatan to shatan ɗin nan shi ya ɗauke mana abin da aka ɓoye shi ne al'ibham abin da ishirin ɗin ya ɓoye to wannan shi ake kira tamizi kun ga yana da bambanci da hal yana da bambanci da hal to sharaɗinsa shi ma dole ya zamo na kira kuma ya zan yana iya ɗauke abin da aka ɓoye rafi'atul ibham wannan na kira ɗin zan tana ɗauke mana abin da aka ɓoye kamar yadda muka ba da misali ko kuma a tasabbaba zaidun arakan tasabbaba zaidun arakan me arakan eh zufa ko zaidu ya yi mi eh zaidu yana zubar da zufa to da ce da kai zaidu yana zubar da me to me yake zubarwa hawaye ko jini ko miyau eh amma in kace arakan to yanzu an san me ko kace li a tis'una na'aja ina da tunkiya 90 to da sha ɗaya kai li 90 ina da 90 to 90 na mi to amma na aja sai ya zo ya mi sai ya yi tamizi sai ya yi tamizi ko baɗan Allah ta'ala inni ra'aytu ahada ashara kawkaban kawkaba ai tamizi ne na adadi to da cewa dai aka yi inni ra'aytu ahada ashara na ga sha ɗaya sha ɗaya na mi kunga akwai ibihami akwai abin da aka rufe to kaukaban ɗin nan shi ya ɗauke mana wannan ibihami da ba a ce kaukaban ba ba iya gane abin da ya gani ba iya gane kuma kaukaban kunga na kira ne na kira ne to wannan shi ne ake nufi da at-tamyiz to kala biyu ne akwai tamyizi an jumlatin akwai tamyizi an mufradin tamyizi an mufradin ko an jumlatin wani lokaci tamyizi zai zo ya ya dauke mubahamin abin da yake cikin jimla wani lokaci ko mufradi wanda ya dauke ibhamin da ke cikin jimla wannan ana kiransa da tamyizu nisbatin kamar wanda muka fara kawo misali misali ishtaraitu 20 shatan ko to jimla ishtaraitu 20 gaba dayanta mubhama ce gaba dayanta a rufe take abin da ya ɗauke muna wannan ibihamin wannan marufin wannan abin da aka ɓoye shi ne shatan ta sabbaba zaidun jimla ce mawahama an yi ibihami amma labazin arakan shemi inni ra'aytu ahada ashara wannan jimla gaba ɗaya mubahama ce abin da ya ɗauke wannan ibihami shine mi kaukaba to wannan ana kiransa da tamyizu nisbatin ko ka kira shi da tamyizu jimlatin to akwai tamyizi na mufradi hmm kamar li 20 shatan 20 mufradi ne a haƙƙinsa kai mufradi nan da ana ake nufi ba wai na kalma ba an gane abinda ma laisa bi jimla shi ake nufi da mafarati eh ma laisa bi jimlatin to kaga ishiru na laisa bi jimla ko ko kace a alimanawanun li manawanun zaitan ina da tandu nami namai ko li manawani sulafatan ina da tandu ɗaya na tataccen mai mai wanda aka tace ko zaitan to shi ma wannan tamizi ne na mufuradi tamizi ne na na mufuradi kun gane bambancin saboda haka in jimla ta zo kamin tamizi to wannan tamizi sai a kira shi da tamizu jimlatin in kuma abin da kaga an kawo kamin tamyizin bai kai jimla ba to wannan sai ka kira shi da tamyizu mufradin tamyizu yawwa kawai misalin da ma ha kawo li tis'un ko li tis'una na ajatan ina da tunkiya tis'in to kaga tis'una laisa bi jimla shi yasa aka kira shi da me mufradi to kaga na'aja din nan shi ya fassara mana abinda tis'una din nan ya boye sai ce tamami binunin aw tanwinin aw idafatin to wani lokaci kuma ana cika shi da tanwini wani lokaci a cika shi da nunun wani lokaci a cika shi da idafa shi tamizu mufradin shi adda wannan karkasuwa an fahimci wannan ko a ma'anar tamizi wanda aka cika da nunun kamar li ishiru na ɗin misali aga ishiru na akwai nunun ko li manawani sulafatan ko zaitan aga manawani akwai mi akwai nunun to wannan kaga an cika wannan dami da nunu wani lokaci kuma da tanwini limanan sulafatan ina da tandu dai na tataccen mai ko limanan zaitan ina da tandu daya nami kaga duk wannan tanwini ne ko wani lokaci kuma au idafa wani lokaci kuma ma da idafa kamar mil'ul ardi zahaban mil'ul ardi eh ciki da ƙasa to ciki da ƙasa da mi eh da duwatsu da itace a'a zahaban na zinari to kaga mil'ul ardi al-mudafu mudafun ilayhi to zahaban dinnan tamyizi ne na mil'ul ardi tamyizi ne nashi da ba a kawo zahaban dinnan ba to ba iya gane menene kasa take cike da shi to kaga wannan nami na idafa kenan ko hmm to wannan kenan to wannan shine bangaroransa guda uku da ya ambata qatibtu nafsan na farko kenan misalin farko tamyizu jumlatin tamyizu jumlatin tibta nafsan kaji dadi a rayuwarka to amma da ba a ce nafsan ba sai aka ce tibta aka yi shiru kaji dadi to dadin me a'a sai aka ce nafsan eh ma'ana a rayuwarka a rayuwarka ba ka da matsala ka ji daɗi to wannan tamyizu jumlatin tamyizu nisbatin eh kamar faɗin wancan da yake cewa ana aktharu minka malan malan din nan tamyizi ne na jumla ana aktharu minka dukkaninta gaba ɗaya mubhama ce na fi ka yawa yawan mi malan eh dukiya ko kuma wa fajjarna al-arda uyunan wa fajjarna al-arda wannan jimla gaba daya muka babballe ƙasa da mi uyunan duk da wannan muhawwali ne muhawwalun ne an wa fajjarna uyunal ard shine ma'ana eh don ba kasar ake hujewa ba hanyoyin ruwa mare mare su ne Allah ya ya abin nan ya hukude su suka dinga sake ruwa ta ko'ina ko bada annabi zakariya alaihi salam washta'ala ar-ra'su shayba shayban tamyizi ne nami washta'alar ra'as kaina ya huru ya kunnu ya kunnu da mi da wuta shine ma'anar washi duk sanda kaje ishti'al al-ishti'al shine huruwa na wuta to amma kada wani ya doka cewa kai ne na ya kama da sai ya ce a'a sai ban da hurhura to shi ma wannan muhawwali ne washta'ala shaybu ra'asi eh shi ne ma'ana hurhurar kaina ta kunnu ma'ana ta yi yawa ba wai kan ne ya huru ba a hurhurar to da shaiban da uyunan dukkaninsu masdarai ne abin nan tamizi ne kowannensu kuma na kira ne kuma kowannensu ya ɗauki ibihamin da ke cikin jimla kowanne daga cikinsu to sai wa manan sulafa ina da tandu ɗaya na tataccen mai shine sulafa sulafa sulafatu kun san sulafatu mai wanda aka tace ko man gyada ko man menene ana kira ne da sulafa to yana da tandu ɗaya na mi na tataccen mai shi kuma wannan kaga tamyizu mufradin don mana mufuradi ne ko jimla ce da cewa ɗaya kai limanan ko lahu manan yana da tandu ɗaya nami aga akwai ibihami akwai abin da aka rufe ko babu sai aka ce a sulafa sula sulafa to sulafa anan shine ya ɗauke wannan marufin yawwa na mufuradin da ke cikin to wannan shine kun ga bambancin at-tamyiz da mi da al-hal da al-hal saboda haka zamu ga cewa tamyizi yafi karfi saboda al-hal don shi at-tamyiz rashin kawo shi zai sa ma'ana ta rikici zai zama ma'ana ba ta cika ba an gani duk da ana iya ɗauke shi amma dai alma'ana ba za ta taɓa cika ba dole sai an kawo shi ya zo ya yi bayani to sannan ne za a fahimci ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi ko ka ce li saubon khazan ko khuzan ina da sutura na alhariri ko li khatamu hadidin a'a li khatamun eh ko ka ce fiddatan ko hadidan li khatamun eh fiddatan ko hadidan asalin sali khatamun min zahabin min fiddatin min hadidin to duk inda aka kawo tamizi zaka ga akwai ma'anan min a ƙarƙashin shi idan ka ga babu ma'anan min a ƙarƙashin sa to tamizi din bai cika ba yana da mi yana da naqas to wannan shine a kuma ne kamata mu tsaya dan za a shiga huruful jarri wanda in mun shige su ba za mu iya kammala su gaba ɗaya ba suna buƙatar bayani sosai kowane harafi yana da buƙatar a yi bayanin ma'anarsa tun da ana al'awamilu ko? to yanzu nan ne aiki al'awamilu zai zo kowane harafi za a tambayi ma'anoninsa da misalansa to nan za mu dakata kowa ya yi ƙoƙari ya yi muraja yawwa alhamdulillah ga shi darasi ɗaya rage mana ciki wanda da an kammala shi ciki al'awamin da an kammala hurufin jarri Allah ta'ala ya taimaka akwai tambaya a cikin alhal ko a tamyiz kowa ya gane abin da ake nufi kowa zai iya zauna ya rubuta jimla goma nashi na kashi wannan da tamyizi wannan da hal wannan shi ya nuni akan cewa ka gane karatu misalan da ba sa cikin wayanda an ka ambata naka na kanka to in kai wannan ka gane karatu amma in baka iya ba to akwai matsala kowa ya fahimta ba tambaya na'am na'am kace kasadat eh eh ina hali yake anan akwai shi anan wannan ibara taka ya shek babu halala eh ko gasa abin nan saubaha ne kake son kace shine tamyiz eh kake son kace shine hal ai ba hal bane me fassara fassara jimlat to kaga ba ai bayanin wani hali ta wanke tuhon ba a tsaye ko a zaune inda ka kara kace qa'imatan ko qa'idatan to wannan shine ne shine hal yanzu ka fahimci ma'ana hal to sai wace tambaya na inda ya ce nukira min ma'arifatin na cikin hali to shi ma tamizi dole sai ya zama ma'arifatin eh dole ne ta wasu shi ma sun ce ba dole ba ne amma dai asali ya zama ma'arifa saboda bayyuwa na kira ta yi bayanin na kira bayyuwa an na kiratu la tu bayyinu na kiratan idan ka kawo na kira ka sake kawo na kira to ana na inda aiki duk sanda aka maimaita na kira to tawahadat abu ɗaya ne saboda haka almumayyazu ake kiransa dole ya zamo shi ma ma'arifa yasa duk misalan da muka kawo in ka koma za ka ga ma'arifai ne in ma na kira ce to tana da itimadi da wani abu akwai wani abu ko ko ko alwasfu ko abin da ya kama da wannan akwai wani musawwagi wanda ya bada dama ya zamo almumayyazu domin na kira ba ta bayanin na kira na sai mi eh to baka yi tambaya akan at-tamyiz ba kaga shi adda mai al-ibham hmm ya da kyau a yi tambaya don san maka kowa ya gane ya zo ta rana in kana karanta aya ka kawo ga kalma zaka iya gane wannan hali wannan tamyizi ne wannan za mu dakata kowa ya je ta nazarin huruful jarri don baiwa a ce kana ɗalibi baka haddace huruful jarri su wannan ai yan gida ne karatun gida ne za a yi ko bai da wahala Allah ya sa mu gani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh